بسم الله الرحمن الرحيم تفسيرنا wato jirage kenan mun tsaya ayata 67 za mu tashi ko? ayata 67 za a tashi wawun kenan wa kuma uzkurka ambata kenan iz qala musa li qaumihi lokacin da annabi musa ce wa mutanensa wa qad qutila qatilun an kashe wani mutum la yudra qatiluhu ba san wanda ya kashe shi ba wa sa'aluhu suka tambaye shi an yadu wallah ya roki Allah an yubayyinahu lahum ya bayyana musu shi fada ahu sai ya roki Allah an gane ko inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umurta ku da ku yanke saniya an gane ko qalu suka ce atattakhiduna huzwan yanzu kana rikan kana rikan mu abin isgiri bil hamzati ma adammi zai kina akwai qira'a wadda an yi alhamza an yi zayin sukuni huz'an kenan wa sukuniha ma adammi zai ko dammi zai bil hamzi ma adammi zai wa sukuniha akwai bil hamzi ma adammi zai wa sukuniha huz'an ko huz'an ko huz'an kira'a biyu kenan wa bi dammi zai ma'a ibdalil hamzati wawan ga ita huzuwan huzuwan hafs shi ya karanta da huzuwan ko ba haka ba ha na'am hamza kuma ya karanta an gane ko bi iskani zai ma alhamz ha huz'an kenan kira'o'i ne daban-daban akwai kuma huzu'an ya ce ai mahzu'an ko ba mu ƙetare wani abu da ya yi ko wa bidon min zai ma ibdalil hamzati wawan ai mahzu'an kiran da cewa asalin shi alhamza ne aka mai da tawawu domin istahza a ake cewa ba ce istahzawa ba kina asalin wannan wawun alhamza ce mun gane ko amma nan huzu'an kaman masdar ne suna ne amma muradun bihi mahzu ismul maf'ul mahzu'an bina kenan ka dauke mu abin yi wa izgili haythu tujibu tujibu da bi zalika kana mu ba mu amsa da wannan kaga ashe annabi Musa daga shi cikin ulul azmi na rusul kaji mutanen bani suna cewa ka dauke muke da yan iska yasa gausi na mutane kuwa to ko da lokaci akwai shi mutane akwai masu gausi waɗanda musan yadda ake bin matsala ba wani kuma wawa ne wani kuma ana ganin shi da riga mahaukacin riga ne sai an bi a hankali Allah ya kyauta ala annabi Musa ce a'udhu ai amtaniku ila neman kariya ko ba haka ba billahi da Allah a'udhu asirin shi a'udhu ne sai an kai wato abin an naqlu billahi da ina neman tsari daga Allah min an kenan min dan in kasance an akuna in kasance min aljahilin daga cikin almustahzi'in masu yin izini nan ba marasa sani domin mai izini wani lokaci kamar mutum da ya yi aiki na jahilai ko kuma aljaharu nan yana nufin kamar wato abin da mai yin izini mutum da ya fita daga cikin hayyacinsa alala ya jahalan ahadun alaina fa na jahalu fauka jahalil jahilina wani lokacin kaga ba tara nufin mutumin da bai sani ba to sai aka ce ni falan ma alimu annahu azmun lokacin da sun ka cewa magana da ya hudi azmun ma'ana magana ce da take daurarra daga fa inna zalika min azmil umur ai yace fardun farilla ce la hazla fihi babu wasa a ciki ina fata an fahimci masu sharha ne sun ka kara wannan cikin sahihu jalalain shi yasa sakkwatawa suke cewa shin don Allah magana ga farilla ta wai magana ga ko gaskiya ta don Allah ga magana na farilla ta qalu da ulana rabbaka sun ka ce ka roƙan mana ubangijinka ka ji wai ubangijinka ba ma ubangijinsu ba to nan tana iya ɗauka sun yi don izgil an gane ko kuma tana iya yiwa sun yi don saboda sun san annabi musa misali yana da ƙima a wajen allah shi yasa sun ka ce udu ulana rabbaka kenan tana ɗauka ma'ana biyu qalu da ulana rabbaka yubayyin lana ma suka ce ka roƙa saboda nan tunda wata bukata ce gare su yana da wahala a ce sun yi don izgil amma tun cikin suratul ma'ida inda suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila nan dole ce a doke ta a matsayin wato biski mun fahimta amma da tun da tambaya suke idan su yi ladabi shi yasa duk mutumin da Allah girman kai in kana son kare da shirar da bukatar ta kai shiga mutane sai ga ya aji girman kai a ci gaba da abin ka ai kai kai baka da bukatar komai zuwa ga kowa mai girman kai kullum abin da ke sa shi ya rage girman kai bar da bukatar ta kawo shi duk yadda mutum ka gashi na da girman ka yanzu kana ganin yan siyasa suna ta cin karansu ba babbaka sai sun yi kaza kasan gaba ba wanda bisa kaza kaza kaza suna ta yi abin suke su sai lokacin zabe shi sai ga mutum ya koma ya ce ai mu tun Nigeria muke tun dai muke mu da bambanci ba da bambanci gidan wa ina ba za ku ce sai ya saka ki ganin lokacin kamfani da lokacin mulki sai ka iske bayanan sun bambanta mutum ya ce maka ai duk yanzu an ka samu mulki sai ka ji cewa ai waɗanda ke hada ƙasa ta zama da lahiya mallamai na suna les ennemis de la culture les ennemis de la culture ana nan ana nan an hau mulki yanzu kuma lokacin zaɓe ya yi sai a ce to mallama sai kun samu na hannu kuma ƙasar ga 99% nous sommes de musulmans ba mu yadda aka bar wannan sai ƙasar an fahimta yasa duk mai girman kai in kana son bashi Allah zai nuna bishi ranar da bukata ta kawo shi za a gani na fata kuce shi yasa ka mutumta kowa don baka san yadda duniya za ta kasance gaba ba da yawan waɗanda kake renawa sai Allah ya kawo da bukata sai ta kawo ka gare su kare sai yadda za ka yi ina fata kuce ne ka mutumta kowa mutum yana talaka yau mutumta shi bara yake yi yau mutumta shi yau ya zo bukata wajen bukata wajen ka kashe ɗin ya sa maka girman kai saboda tana iya juyawa wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al ard wa gharibaha allati barakna fiha dan haka karhin ka bai tsayawa sha'ir yake da wani aboki to da ana abuta irin ta yau da gobe ana talakawa kun san mutunci ya fi shiga to sai ɗaya kuɗi to shi kenan yanzu da wancan ya zo sai shaɓace fuska ya san tsammanin wani abu da an ka zo nima sha'ir ya ce a tarani muqbilan wa tasudda anni wa tazumu annani abghi ridaka sayughnini alladhi aghnaka anni fala faqri yadumu wala ginaka ka mutunta kowa don Allah da mai kuɗi da mai mulki da talaka kowa ka mutunta shi don Allah amma kan rike masu kuɗi kan rike masu mulki kan rike masu hannu da shuni to nan da ta juya da ka ce za ka juya sai a gane ka munafiki kake Allah ya sauka qalu du'u lana rabbaka suka ce ka roƙa muna ubangijin ka yubayyin lana ya bayyana muna mahiya ai ma sinnuha menene adadin shekarunta ko qala annabi yace qala musa kina annabi musa yace innahu yadda al'amari yake an gane ko ai Allahu Allah Allah ya kulu yana cewa kaga isar da sako ne ke inna ha baqaratun saniya ce la faridun kenan ba tsofuwa bace musinnatun ta yi shekaru da dama an gane ko shine faradat fi sinni kenan wala bikrun kuma ba budurwa bace saghiratun qaraba bal hiya sai dai ita awanun ai nasafun tsaka tsakiya ce sai sun ka ƙara fi sinni ha kullum muna cin kun ga wannan ƙari ne waɗanda masu tashi wato abin da masu tashiyu littafin suka yi fi sinniha a cikin shekarunta bayyana zalika tsakankanin wannan ai al-mafkuru abinda anka ambata mini sinin na shekaru faf'alu ma tu'marun ku aikata abinda anka umurce ku bihi da shi min zabhi hana yanka ta qalu du'u lana rabbaka suka ce ka roƙan muna ubangijinka yubayyin lana ko ya bayyana muna ma launu ha ne launin ta kalar ta kenan qala innahu yaqulu innaha baqaratun yace Allah yana cewa wato saniya ce safra'u dorowa asirin wato abinda ko faqi'ul launuha shadidatu sufra tana da tsananin wato mi tsananin wato ruwan ta launi ne mai tsanani ma'ana ana cewa bakin ruwa ko wanda yayi baki ruwa wanda yayi baki kinan ya cika shine faqi'a larabci wato shi da ta'kidi in abu in abu fari ne sai a ce abyadu nasi' ko ko a ce abyadu yaqaqin fari fal in baki ne sai a ce aswad fahim baki kirin ko ba ka dan bane eh murul qais da yana sifanta gashin buduro shi mi wa far'in yughashi matna aswad fahimin athithin ka qilmin nakhlati almutaakkidi aw eh eh banji ba a ko ba cikin mu'allaka sai murul qais wa far'in yughashil matna ko ai far'in wato nan an ce abinda ya rarraba ya far'a wato ash'ar kenan wanda yake mufarra wa far'in yughashil matna aswad fahimin athithin ka qilwin nakhlatil muta'athili غدائره مستصدرات إلى العلا تدل الإقاس إقاس في مسنى ومرسل akwai dai abubuwa daban-daban umurul kai su ba musu shiga cikin shi ka a shiga cikin gazal kuma to ya ce mi fafa'alu masu umarun ko ko aikata abin da an ka umarce ku da shi bihi min zabahi hana yankata qalu du'u lana rabbaka ko mun yi wannan a eh shadidu sufrati tasurru an-nadirin tana faranta rai ga masu kallonta ai ilaiha zuwa gare ta bi husniha saboda tana da kyau ai tu'jibuhum tana ba su mamaki idan abu yana da kyau in kana kallon shi sai kana samun mi kana samun natsuwa shi yasa wani ya kirkiro su masu kirkiro hadisan nan na ƙarya yace akwai hadisi da yace akwai abubuwa guda uku da suke ƙara ma mutum gani salasatun tazidun nafa yace al-akhdaru wato abin da yake kori kina in kana kallo abin da yake kori yace wan nadhru ila al-ma'i safi da kallon ruwa wanda suke tatacce ruwa suna gudana yace wan nadhru ila al-wajhi al-hasan da kallon huska mai kyau daga shi fasiki fasiki da wadanda rushe hida ta yi da su haka ta zuwa kallon mata ba ba ka ba imamu ƙala rawi da ake ba da labarin shi bukan hadisi na hadisi falata tubi on nazaratan nazara fa inda laka al'ula laka sani a ƙara ce to kallo guda ne aka ci ya ce to amma in ka kuna ido kakkai in ka juya huskar ka sake kayi na biyu amma in ka tsaya har ta shakura da cikin guda ne kowa haka ba qalu dubulana rabbaka suka ce ka roƙan muna ubangijinka yubayyin lana mahiya ya bayyana muna ita a sa'imatun am amilatu sa'ima shin ta kiyoci ko ba haka ba am amilatu ko ko ana aiki da ita ma'ana ana noma da ita ko abin da kama da haka innal baqara domin su shanu ai jinsu hu jinsin shi almanuti bima zikira wanda an ka siffanta da abin da ya gabata su na shanu ko da faridun kinnan da kaza da kaza ko ba haka ba ta shabaha alaina ta rikitas a gare mu na albakar sai kai hattara in an cire ta'un ya koma jam'i in an sa ta'un ya koma daya an gane ko as-samaratu dan icce daya as-samaru ƴaƴan itace ash-shajaratu bishiya ko icce guda ash-shajaru ya koma itace an-nakhlatu itacen dabino daya ko bishiyar dabino daya an-nakhlu yana nufin ƴaƴan wato itacen dabino kai hattara da haka ko mai harda qur'ani sai ka ruki na farko baqaratun baqaratun na karshe wa innal baqarana ba innal baqarata ba akwai masu cewa innal baqarata tashabaha alaina babu ta'un ala ramma idda ta gasucin ma tashabaha alaina ta rikitas a gare mu likasratihi saboda yawan nau'uka na shanu falam nahtadi ila al-maqsudati ba mu shiyu zuwa ga wanda ake nufi wa inna insha Allah la muhtadun mu in Allah ya so za mu shiri ko ba haka ba ilaiha zuwa gare ta wa fil hadithi ya zo a cikin hadithi ko ba haka ba yace law istafnu da sun yi istithna'i nan ba sun ba sun da ba sun yi istithna'i ba a ce illa ba ba irin wannan ake nufi ba an gane ko law lam yastasnu in ba sun kai istithna'i ba kina sun kace insha Allah lama bujinat lahum ko akhir al abad ba za a bayyana musu ita ba har abada ina fata an fahimci ko ba haka ba to ku diba a ƙasa masu sahihu jalalain sun ka ce qawluhu wa fil hadith ila akhirih akhrajahu at-tabari bi isnadin munqati' an ibn jurayj wa qatada as-sadusi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya muttasilan ko an ruwaito shi muttasil ko ba kana bari to amma matsalar bus an ka ce an ruwaito shi muttasil ya inganta ko bai inganta ba an gane ko ya inganta ko bai inganta ba shi wancan an ce bi isnadin munqati an ibn jurayj ko ba kama wa qatala sadusi an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya muttasilan to nan bai hadi muttasilan ya inganta ko bai inganta ba a zahiri bai inganta wani ya ce ruwiya sighatu tawrid amma abin da yasa yake jin tsoro saboda waɗansu malamai sun ka hada yana yiwa a zuwa iski yan an bi tanan da can da can da can a ce sanadi hasan yanzu abin da ya kamata littafin da sun kai tahqiqin ibnu jarir at-tabari zaka komawa ka koma cikin tahqiqin ibnu jarir at-tabari na sheikh al-allama al-muhaddith ahmad shakir ka koma cikin na mahmud shakir tahqiqin ibnu jarir at-tabari ka koma cikin kuma abin nan tahqiqi na ustaz dr abdullah bin muhsin at-turki wanda tsohon shugabar majalisar malamai ce ta duniya rabitul alamin islami mun gane ko to kuma ka koma cikin tahqiqi na ustaz Dr. Hikmat Bashir dan na san ya fara dai bai kadi ba amma tunda ya fara na san daga bakara zai fara ko ba haka ba ko kuma ka koma cikin mawsu'atu tafsir bil ma'thur wanda aka yi mujalladi 24 na kadi ba ka gani a sarkin da suka kawo haka ne ilimi ba a saurin cewa abu kaza ko ba kaza ba ka rinka sanin littattafan da ake bincike an gane ko ko tafsiri na tahqiqin ibn kathir na ustaz Dr. Hikmat Bashir wallahu ta'ala alam an gane ko kiran da aka ce laulam yastasnuna ba ana nufin suke illa ba kamar insha Allah ake nufi an gane ko wala yastasnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbikum la da aka ce wala yastasnun suke insha Allah ba ake nufi qala innahu yaqulu ko ba haka ba yace Allah yana cewa innaha bakaratun saniya ce la zalulun ko la zalulun ba da an kore ba wanda ake horewa bace zalla shine wato asalin shi kaskantar da abu zalla sannan zalla yana nufin horewa a hore maka abu awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum ko ba haka ba huwa alladhi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula an hore shi la zarurun ba wanda an ka hore ba kenan gairu mudallatin bil amali ba a hore ta da aiki ba tana aiki fa hiya ita la tuthiru al arda kenan ba ta noman kasa athar al arda shine ya motsar da ita athar al shay'a domin mai mai noma yana motsar da kasa ne ya juya ta ko ba haka ba wa atharu al arda wa amaruha akthara mimma amaruha kenan la tuthiru al arda tuqallibuha lil zira'i ba ta juyar da kasa don mi don yin noma wal jumlatu sifatun li dhalulun kaje ce sifa jumla ce ta dhalulun sifa ce ta dhalulun domin jumla in ta zo bayan na kira ta zan mi ta zan sifa to zalulun baqaratun ko ba ka ba la zalulun tusiru al-ard shi zalulun na kira ne tusiru al-ard sai zaman to jumla ce sifa ce inda zalulun yana da alif wal lam al-jumal al-jumal ba'd al-ma'arif sai ta zama to mi ahwat yace to dakhilatun fi nafi to ita wannan ta shiga cikin nafi an gane ko shi tusiru al-ard ta shiga cikin nafi ai la ta'malu fi hirasati al-ard ba ta aiki wajen mi wajen noman ƙasa an gane ko kenan da zalulun da tusirul arda duk sun shiga ciki ka yi hattara akwai lokacin da ake yin nafi yusufa ba tare da mausufu ba ina fata an fahimci ni akwai lokacin da ake yin nafi yusufa wani mausufi to shi zalulun din da tusirul arda duk an kore su gaba daya ba horarra ba ce kuma ba ta noma kenan sun shiga biyu domin horewa ba dole ba sai ta fuskar noma ina fata an fahimci ni wala tasqil harsa ba ta shayar da tsiro al'ardal muhayyata lizira'a kasar da an ka hore dan yin noma ko ba ka nan bane da an ka ce alharsa kasar da an ka hore don yin noma domin kafin tsiro ma ya fito ai ana iya shayar da ita da ruwa don saboda ai bai musallamatun ita wannan abin nan sanuwar lafiyayya ce min al'uyubi ta kubuta daga ayubba wa asaril amali da kuma alamomi na aiki taura da abin da ya kama da haka ko ba haka ba la shiyata ai la launa akhara babu wani launi na daban sun kara da la da akhara dan shi mai jalalin launa kawai ya kawo amma su sai sun ka kara la da akhara dan ka fahimci magana ai la launa akhara fiha babu wani launi daban a ciki ghaira launiha wanda ba launin ta ba al asfaru wato durowa al faqi'u wanda yake mai tsanani mai duhu qalul ana sai suka ce yanzu ji ita kan zo bil haqqi da gaskiya na taqta bil bayani tam kai bayani cikakke fa talabuha sai suka neme ta fa wajaduha suka same ta inda al fatal bar zuwa ga yaro wajen yaro al baru wanda yake mai mai biyayya ko bi ummihi da mahaifiyarsa fashtaruha suka saita bi mil'i maskiha cike da fatatta cikon fatatta ma'ana fatatta a cikata mask ba misku ba ake nufi bi fathil mimi gashi nan sun kawo shi ai jildaha na ana nufin fata in an ce misku turare mask kuma ana nufin fata zahaban wato cike da zinariya ina yanka saniyar a cika ta da zinariya shine wato adadin mi adadin kuɗinta to tunda ana da bukata ai dole ya za a yi fa zabahu sai sun ka yanka ta wa ma kadu yaf'alun busu kusan su aikata ba tunda an kore fi'ilin kenan sun aikata in an ce kada ya fa'alu ya yi kusan aikata kenan bai aikata ba ma kada ya fa'alu bai yi kusan ya aikata ba amma ya aikata shi kada ya matsala ta in an ka kore sai ya tabbata in an ka tabbatar da shi sai a kusa shi kore li ghala'i thamaniha akwai bayani kuma mai yawa akan karkashin ka da ba wannan dai ba li ghala'i thamaniha saboda tsadar abin nan nata kudin ta shi yasa musu kusan su aikata ba wa fil hadisi yazo a cikin hadisi ko law zabahu ayya baqaratin da sun yanki kowace saniya kanat wadda ta kasance la ajza'atuhum da ta isa musu tunda anka ce izba inna allaha yamurkum an tadhbahu baqara walakin shaddadu ala anfusihim sai ka tsananta akan kawunan su fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ya tsananta musu ko ba haka ba to mu karanta wannan aya daga ita ce abin ko aya biyu na karshe wa id qataltum nafsan ka ambata musu lokacin da kun ka kashe wata rai fadara'atum kun kai tunkudin doniya fihi idghamu ta'i fil asli fid dali kina an dauki ta'un an sa ta cikin aslin dalu aslin shi dara'a shine ya tunkudi tadara'a ko ba karan bane sun yi tunkudin doniya wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne an tunkuda ma juna tuhuma to fadara'atum sai an ka dauki ta'un sai an ka maida tadalu sai an ka ce iddara'atum asalin shi itdara'atum ne shi da kawo shi yace idghamu ta'i fi fihi idghamu ta'i fi asl asli fi dali ai takhasamtum kun kai jayayya wa tadafa'atum kun ka tunkuda ma juna fiha dama sharri in ka ji ana cewa ne yi shi to sharri da ko ba ka dan bane an ka ce sharri mi kare da mai shi shi ka biya ko an ka ce kuma sharri gaba aka saka ko wasu saka baya cin mai ka kai ko ba ka dan bane kuma an ka ce sharri bai da uban gida ko ba ka dan bane duk wanda aka ce aka ce wai shi sai ci abani na ba to ka san ba kai na ba ka so a ce kai shi don bi ka aikata shi mutane haka nan da suke suna aikata sharri mutun ya aikata maka sharri an ka ce wai shi ce wallahi ba ni na ba kariya haka kai na kai shi muna hucci bai da kyau ka bari kawai in ka san ba ka so a ce kai kai kan ba ka aikata rayuwar mu sai a hankali fiha a cikin ta ai fattahama ba'dukum ba'dan sun ka fassara abin da ake nufi kiran sashen ku ya tuhumci sashe bi qatlin nafsi da kasharai wallahu Allah mukhrijun ai mudhhirun zai fitar da ma kuntum taktumun abinda kun kasance kuna boyewa min amriha na al'amarinta wa hadha malin yace i'tiradun gittuwa ne wa huwa awwalul qissa shine kamata ya zamanto wato farkon qissa ko ba haka ba fa qul nadribuhu sai muka ce ku buge shi ai alqatil wanda an kashe bi ba'dha da sashen ta faduri ba sai an ka buge shi bi juz'in minha eh nan inda ya kawo li gala ithamani hawa fil hadisi sun kawo abu na biyu kudiba nan qauluhu wa fil hadisi law dhabahu ila akhihi akhrajahu at-tabari wa ibn abi hatim an ibn abbas mawqufan wa akhraja al-bazzar wa ghayruhu qariban minhu marfu'an shi ba har da babu tabbaci akan shi sai an koma can inda na fada to fa qulna dribuhu mun kace ku buge shi ai alqatil wanda anka kashe bi ba'dhi hada sashin ta fa duriba sai aka buge shi bi juz'in min hada sashin ta qila wadan sun kace bi lisaniha kaga babu tabbaci da harshen ta aw ajabu dhanabiha ko ko ajabu dhanabi wato kashi wanda yake na kankariya na tsara wanda da shine ake tarkibin abun ga shine ajabu dhanab wanda ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yadda dan adam yake wato abin da wannan kashin ba zai lalace ba domin daga gare shi ne ake tarkibin halittar dan adam yasa duk bincike turawa yanzu ka gano cewa duk yadda dan adam ya kone wannan abin baya lalacewa mu'jiza ce kadiba cikin bincike da ijazul al-ilmi fil qur'ani was sunna na bincike na ma'had na rabitatul alam al-islami fahayya sai wannan mutum yar rayu wa kala yace qatalani fulanun wa fulan da wani da wani suka kashe ni libnai ammihi ga ƴaƴa biyu na babban shi ibnai ammihi ba kuskure na an ka samu ba ibnai nina sai an kai idafa da jam'u mudhakkar salim da musanna an kai idafa sai a shahi nunu ibnai ammihi ƴaƴan babban sa kinan dan wani dan kane ko wa mata sai ya mutu fa hurimal mirath sai aka hana musu gado wa qutila aka kashe su qala ta'ala sai Allah ce kazalika ai kamar haka kazalika al-ihya kamar wannan rayuwa rayarwa yuhi Allahu al-mauta Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa ko dalail qudratihi dalilan da ke nuna qudrar Allah abin da ke nuna qudrar Allah la'allakum ta'qilun dan ku hankalta tatadabbaruna ku yi tadabburi fata'lamuna kusancewa anna al-qadir ala ihya'i nafsin wahida wanda yake da ikon rayar da rai guda qadirun ala ihya'i nufusin kathira yana iya rayar da rayuka masu yawa fatu'minu sai ku yi imani dan ya kamata a dakanta amma bayani ya yi tsawo kuma akwai matsaloli da dama da a ƙarƙashin wannan kissa ɗin amma almuhimmu ku bari mu ɗan bi su a gurguje ba sai mun koma can ba na inda an ka ce wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara nan intiqali ne kissoshi ne na bani isra'ila tunda an ka fara bayani kan bani isra'ila duk yana daga cikin kissoshi kansu يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ وإذ وإذ وإذ كنا انتقال قصة وتقصة ودك da alaka da su shine alaka ta da wadancan ayoyi da sun kabata mun fahimci wannan ko to nan da an ka ce wa idqala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara na allah ya umarta wannan yake nuna maka ashe annabawa suna isar da sakon wa sakon allah ne ba magana suke faɗa ba sannan da an ka ce allah ne ya umarce su kaga dan saboda su gane umarnin su sai su aikata nan akwai mas'ala ta usulul fiqh amrul amir umurta wanda ya umurni halil yadkhul fihi aw la yadkhul malamai su ce a nan za a hankalta ba karina annabi musa ya ce musu allah ya ce su yanka saniya shi ya shiga cikin wannan umarni bai shiga ba shi isar da sakon kace shi amma hadisi ya zo murru abna'akum bis salati li sab'i sinin ko wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr sinin akwai riwayoyi daban-daban da furza daban-daban yana cikin sunan abi dawud ko da sauran littafan abin nan to kaga an ce ku umurci ƴaƴanku to su ƴaƴanku su balaga ba to wa an ka umurta cikin wannan wuri ku ne an ka umurta na fata amince ni domin in kai sakaci kai Allah zai tambaya akan wannan sakaci baya ba ɗanka ba ɗanka a lokacin da ke shekara bakwai ko sha ko shekara goma don bai yi sallah ba shi babu wani umarni kan shi kai ne za a tambaya kan sakacin da kai ya ayyuhal ladina amanu ko anfusa kuma ahlikum nara kenan amrul amir sai an diba a gani shin ya shafi shi wanda an ka umurtan har shi zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba mas'ala ce usuliya inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin nan sai kun yi hattara akwai mas'alatul qaid wal itlaqi kaga nan baqara ta farko mutlaqa ce inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ko wace iri amma daga baya da suka fara tambaya sai an kawo da musu kaidi qalu da ulana rabbaka yubayyinna lana mahi mahi nan kaga tana ana iya tambaya kan komi kanta amma sifa ce sai zaman to qala innahu yaqulu innaha baqaratun sai an ka basu nan mahi ay sinnuha an ka tantance mi shekarunta ina fata an fice ni kaga da an fara tantance shekaru sai an ka faɗi shekarunta ma'ana tsauyat ba dole sai an faɗi adadin su ba amma la faridun wala bikrun ko ba haka ba sai an kai taqayyidin yanzu taqayyiduha bis sifat az-zamaniyya nan ko al-muta'alliqa biz zaman innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun sai ce mi bayna zalika malamai suka ce to shike nuna duk abin da ya wuce yayi nisa domin da yace awanun bayna mi bayna zalika bai ce bayna hadaini ba da faridun da bikrun sun yi nisa ai ba su yi nisa ba yanzu da an ka faɗe su amma sai an ka ce bai na zalika ba a ce bai na hazaini ba saboda abin da ya wuce bai dawowa kamar ya riga ya wuce ya nisa kenan sannan ba a ce bai na hazaini ba guda biyu saboda bai na zalika almazkur tamiri shi na koma ne zuwa ga almazkur والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي المذكور أبن دا أنك أنبتا قال انه يقول ان بقره لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون me yasa yace faf'alu ma tu'maruna bai ce abin fadbahu ba saboda nan yayi udul zuwa ga ma tu'maruna dan a nuna musu umurni na Allah ya ba su ana iya cewa awanun bai da zalika fadbahuha sai aka ce faf'alu ma tu'maruna to me yasa bai amfani da azabahu ba saboda a nuna a'a umurni ne wanda fito daga Allah wajhul udul ila sila qalu ila rabbaka yubayyinuna ma launuha nan kuma sun kace zuwa ga a bayyana musu launi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u kaga nan kuma an yi taqayidi kaga sani ya ce wanda an ci gaba da kaidinta an yi kaidinta da shekaru yanzu kuma an yi kaidinta da mi da su fice sa cikin qur'ani sai a hado ne abu can ana iya samun mishi wadansu sifofi wadanda su kayyade shi al mutlaq wal muqayyad fil qur'an al karim da kuma cikin shari'a da cikin hadisai innaha innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launaha tasurru an-nadhir kaga yanzu an samu launin ta tasurru an-nadhirina mazhaba ta adab al-klasikiyya da ar-romansiyya 'yan kalasika 'yan romansiya suna cewa annazur ila tabi'a yana da amfani ko to tasurrun nadi na qur'ani ya faɗi wannan kafin su faɗi shi ashe kallon abun da yake tabi'i shi yasa turawa suke zuwa afirka da kasashen larabawa kuma suke sanya shuke-shuke saboda kallon su yana ƙara ma dan adam lafiya gashi qur'ani ya faɗe shi amma ana nan sai ana cewa 'yan kalasika 'yan romansiya da sun kaɗi wanka 'yan romansiya sun rike qur'ani قالوا لولا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله lamuhtaduna to dan ku diba qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina ma hiya dan suna so su tambaya mai aiki ce ko ba mai aiki ba don qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tana yasu suka tambaya tana yiwa kuma launi su suka tambaya amma ma hiya shi na idoka komai ma hiya ma hiya amma shi ma ma launuha wannan launi ne tana yiwa sun sun ce a ƙara tantance musu sai Allah ya faɗi shekaru sun ka sake tambayar launi sai Allah ya ba su launi suka sake tambayar ma hiya ba su tambaye ko mai aiki ba ko ko in sun tambaye mai aiki ne shirya zo mujmal an gane ko kenan tambaya ta farko da ta ƙarshe mujmala ce tana da faɗi amma tambaya ta tsakiya mice ce muqayyara ce bil launi innal baqara tashaba alaina wa inna insha Allah lamutabun to anan abin da kamata mu gane yawan tambaya ga abin da bai dace ba sai su zama ka matsala ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin sannan qad sa'alaha nan ba ana nufin sun tambayi irin abin da wadansu sun ka tambaya ba qad sa'ala mislaha ake nufi domin tambayar bani Isra'ila daban tambayar mutanen al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daban kai hattara da awaiwayoka mai hadda qur'ani kuma anan sai kai hattara tambaya ta farko mahiya tambaya ta biyu ma launuha tambaya ta uku mahiya sai ka gane ma launuha shine a tsakiya kaga qalu du ulana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqratun la faridun qalu du ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha na uku kuma qalu du ulana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqrata shabaha alaina ga su rikita ka cikin sallah tau sannan nan inda yace innahu yaqulu innaha baqratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha al-hartha nan is suna ne wanda an kai amfani da shi duk ƙur'ani bai taɓa amfani da almahrusa ba ya kamata a ce la tasqil mahrusa ba ta shayar da almahrus abinda ake noma amma sai kace wala tasqil harsa sun kace saboda nan al'udul me yasa qur'ani bai yi amfani da kalma ta almahrus ba duk cikin qur'ani saboda alharsu ta fi sauki sai ayi amfani da suna amma ana nufin ismul maf'ul وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام أي من المحروث والأنعام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي ومحروث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أي والمحروث al'adlu akwai al'adlul balaghi akwai al'adlul nahwi akwai al'adlul sarfi ka diba cikin littafai ka gani shi yana da yawa cikin qur'ani dr kabir yunusa profesa waɗanda tafsiri da yake garin kano yana da wani tafi ususun fanniya ya kawo irin waɗannan misalai kuma ustaz dr fadil samun ra'i ya kawo shi kuma za ka samu misali ya yi dubu cikin ƙur'ani na wannan duk inda ka ga an kawo sila to uduli ne an kai faf'alu ma tu'maruna ya kamata ce fadhbahuha sai ya ududi ya ce faf'alu ma tu'maruna dan ya nuna maka cewa abin umurni ne daga wajen Allah duk inda ka ga sila ɗauka shi innal ladina kafaru wadanda nan kafirta ko ba kana bane ta ana aika sunayen su me yasa ba ka sunayen su ba dan a nuna maka hukunci me yasa Allah ya fi kawo sunayen su sai mi sai kawo su sila innal ladina kafaru dan a nuna maka aikin da sun ka aikata shi yasa hukuncin ya ta'allaka da su ba zatin su ake kallo ba na fata fahimce ni ka koma akwai bincike da an kai akwai majalla ta kulliyatul da'wal islamiyya ta kasar Libya wato hikmatu istikhdam ismul mawsul akwai ina ganin ko ta 2000 dai ne ko ta 2003 tun kafin ma wannan yaki na Gaddafi ya tashi akwai wannan mujallakin tana da bincike kwarai mai yawa to akwai wani malami da ya bincike kan hikam istikdam ism al-mawsul a cikin alqur'ani musallamatu la shata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi anan malamai sun yi sabani qalu al-ana ji'ta bil haqqi sun ka tafi cewa kenan yanzu ne ka zo da gaskiya kenan can da su gare kamar ba da gaskiya bane wasu ka ce a'a nan an shafe al wato al-na'at qalu al-ana ji'ta bil haqqi al-bayyin yanzu da ka zo da gaskiya wadda ta bayyana gare su don saboda su can da sun cancanci ba an gane wannan kuna fahimta ta domin irin wannan yana da yawa cikin alkur'ani ibnu malik yace wa ma min almanuti wan na'ti uqil yazuzu hasfuhu wa fi na'ti yaqil wa ma min almanuti duk abinda manutu ne an gane ko kenan sahibu sifa wan na'ti da kuma na'atu ita sifa da kanta uqil hankali na iya gano su ya hararo su yazuzu hasfuhu to cikin larabci ya halatta a shafe shi amma ibnu malik yace wa fi na'ti yaqil amma na'atu shi abba a cikin shafewa ba domin an ka kawo sifa kana iya kaddara mata mausuf amma an ka kawo mausuf kaddara mishi sifa sai in akwai qarina wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba an ka ce a kull safinatin salihatin don dalili ya ce wato fa'arattu an aibaha in ba dan da ya mata aibi da ya kwace ta to kenan abin da ke sawa ya kwace in ba ta da aibi qala ya nuhu innahu laysa min ahlika bai daga cikin iyallanka wadansu malamai suka ce tunda ya mutu kafiri babu alaka tsakaninka da kai da shi fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala tasalu wasu malamai suka ce a'a as-sifa mahzufa laysa min ahlika najin laysa min ahlika al-maw'uda bi najatihim bai daga cikin wanda an kai alƙawarin da za su tsira to nan ma shi ma al'ana ji ita bil haqqi al-bayyin kenan wasu suka ce a'a yanzu ne ka zo daga gaskiya suka ce a'a an shafe mawsuf an gane ko an shafe wato sifa nake so in ci jita bil haqqil bayyin fa zama huwa wa baka duya fa'alu min bayanin kada in an kore shi sai ya tabbata in kuma an ka tabbatar da shi sai mi sai ya koru akwai bayanai kuma karkashin wannan nace muku ba wadanne da ba wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna yace wannan shine aya ya kamata zo mutum farko to me yasa ba a kawo ta ba sabani wajen malamai wadan sun kace ita ga aya ita kamata a kawo wa id qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sannan an kace id qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara domin an ce ayanka sariya me yasa kamata a sariya ai dan saboda an kashe mutum ne ba sani ko mun fahimta ba sai kace to ita kamata ta zo farko amma sai an kabar ta karshe to wannan yana daga kamar hikimar da kaga yan finafin ne suke yi kafin ka ga ƙarshen fim sai a bari sai an kai inda ƙarshe ne zaka gane fahimtar shi domin in ka gane abin da ya kumsa tun farko tashi zaka yi shi yasa da ka kalli fim yanzu baka jin daɗin sake sauraron mi kallon shi yasa duk mutumin da bai yawan bincike karatun shi kwana biyu na alagajiyar shi kullum ba a jin sabo mutane kuma kullum suna jin su ji sabo ko ba haka nan bane to in baka bincike kullum ta maimaita na zakai da ka sabke jalalin da su guda an ƙari kuma gobe irin shi na zakai to wa zai tsaya saurare ka bari in bar cewa jalali kawai ne ga kuma ina zagin jalali ko ba haka ba to waɗansu malamai suka ce a'a ita ayan nan dai ne wurin ta wa id qataltum nafsan kawai ba a jinkirta ta ba amma dai a zahiri in ka kalla me yasa an kace su yankan ai saboda yan saboda kisan ne to ya kamata zaman to farko amma sai an ka jinkirta ta shi yasa ko ganin yara ma masu kallon film in an ka zo karshen film sai ya ce to yanzu cikin kuɗin shi ko san dala dala biyar da aka shiga bidiyo ko sai ka ji ya ce to dala guda ta ta mutu sai an zo kwaɗan ƙarshe sai ce to yanzu na kuɗin shi za su mutuwa da an halbe shabda bandi ko an kame mugun kulli boss ake ce mai ko shabda bandi shi na mutuwa sai ce to yanzu sauran kuɗi da sun ka mutu sai ƙarshe ne zaka fahimci abin inda yake faƙul na turibuhu bi ba'adha waɗansu malamai suka ce to nan idribuhu yana koma ne zuwa ga jikin da mutumin da an ka kashe waɗansu malamai suka ce a'a wannan yana nuna namiji ne aka kashe ba mace ba don da ya ce wa id qataltum nafsan nan nafsu a larabci mace ce ko ba haka nan bane to lafazin ta na an ka hankalta ba amma nan faqul nadribuhu ya nuna namiji ne an ka kashe waɗansu kuma suka ce a ba dole bane aljasadu faqul nadribuhu ay faqul nadribul jasada bi ba'dha nan da sashen ta babu dalilin da ya nuna sashe nan sun ce ko kaza ko kaza na ce sai an koma cikin littattafai waɗanda suka yi bayanin yadda ake mu'amala da al-isra'iliyat al-isra'iliyat na Abu Shuhba da kuma al-isra'iliyat na Muhammad al-Ghazali sai ka zo duk ka tantance inda an kasa isra'iliyat na Qur'ani sai ka sa alama inda sun kasa kawai sai ka diba safha ta kaza wuri kaza sun yi magana kan shi da ka zo kana tafsiri sai ka dauko bayanan su ko kai tarkhisin abin da sun kace ko ka faɗi dalilin da suke nuna wannan kissa ba gaskiya bace mun fahimci wannan ko wallahu mukhrijum ma kuntum kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun Allah shi na rayar da matacce ina baku misalai to nan waɗannan kuma abubuwa ne waɗanda suke nuna akwai tashin alkiyama tunda Allah ya rayar da wanda ya mutu kenan zai rayar da su annabi Isa shi ma Allah ya bashi iko ya rayar da matattu ko wa uhyi al-mauta bi idnillah yana rayar da matattu da izinin Allah ko ba haka yace ba ko ba haka ba sannan kuma bani Isra'ila da sun ka mutu suka rayu waɗanda Allah ya tayar da su ko ba ka da bari alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum bani isra'ila suka nemi ganin Allah fa akhadhatkum as-sa'iqatu antum tadhurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun annabi Musa ne ganin Allah ko mu ce ya su mu ko ya mutu kuma Allah ya farfado da shi ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين annabi ibrahim ya nemi a nuna mai da ake rayuwa kuma Allah ya nuna mishi wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin li yatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'ti laka sa'ya wa alam anna Allah azizun hakim Uzairu wanda suke cewa Uzairu da yake babu tabbaci allazi marra ala qarya wasu sun ce musulmi ne wasu sun ce a'a daga bayan yan musulunta akwai maganganu daban-daban أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر نكر شيكم سيبتشي نانون تشوا أكوي متوا دومين إنك يبتشي نانك ذي بيتر daga baya zai dawo Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaruna Allahumma ij'alna minhum fid dunya wal akhirah dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tore Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh